أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغفور الودود الواسع الرحمة والجود الذي فتح على أن... الذي فتح لعباده باب التوبة فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تاب إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون إن من أعظم نعم الله على عباده أن جعل باب التوبة مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل معاشر المسلمين إن التوبة ليست كلمة تقال باللسان فقط بل هي ندم في القلب وترك للذنوب وعزم على عدم العودة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عباد الله يقول الحسن البصري التوبة هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وإدمار ألا يعود أبدا عباد الله لنتأمل قصة عجيبة تحكى من قصص التائبين الفضيل بن عياد رحمه الله تعالى الذي كان في شبابه قاطع طريق وسارقا يقطع على الناس أسفارهم ويسرق وينهب وفي ليلة من الليالي تسلق جدارا يريد السرقة فسمع رجلا داخل البيت يتلو قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فقال الفضيل بلى والله قد آن فنزل من الجدار ورجع تائبا إلى الله وجعل تلك الليلة بداية حياته الجديدة فصار من كبار العباد والعلماء والزهاد حتى صار يلقب بعابد الحرمين سبحان الله من لس يقطع الطريق إلى عالم ينير الطريق إنها قوة التوبة وصدق الإقبال على الله قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال صلى الله عليه وسلم التائب من ذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه فيا عباد الله فيا عبد الله ويا أمة الله لا تيأس من رحمة الله مهما كثرت ذنوبك فبابه مفتوح وفضله واسع وهو أرحم بك من نفسه تب اليوم قبل أن يقال فات الأوان ولله در أبي داود النبراوي حيث قال يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا عباد الله يقول أبو بكر الواسطي التأني في كل شيء حسن إلا في ثلاث خصال عند وقت الصلاة وعند دفن الميت والتوبة عند المعصية وقال الربيع بن خثيم ما الداء وما الدواء وما الشفاء قالوا لا نعرف قال الداء الذنوب والدواء الاستغفار والشفاء أن تتوب إلى الله فلا تعود أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata gare sa da iyallansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama baya ka ya ku bayin Allah ine wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin ita ce wasiya Allah ga matan farko da mutanen ƙarshe Allah ta'ala a cikin ƙur'anin sai ke cewa ka ce ya kai annabi ya ku bayuna waɗanda suka yi ɓanna a kan kawunansu kada ku yanke ɗan maha ga rahama Allah domin Allah ta'ala yana gafara zunubai gaba ɗaya a wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tuba kafin rana ta hito mahaɗarta to Allah ya karɓi tuban shi ya ku bayun Allah maudu'in mu yana da alaka da maudu'in khutubar da ya gabata a satin da ya gabata mun yi bayani akan zunubi da tasirin shi wurin rusa al'umma a wannan sati kuma za mu yi khutuba akan tuba zuwa ga Allah da koma zuwa ga Allah ya ku bayo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin da al-imam muslim ya fitar da shi yake cewa lalle Allah ta'ala yana shinkiɗa hannayensa da daddare domin wanda ya tuba da rana ya koma zuwa ga Allah wanda ya sabon Allah da rana ya tuba ya koma zuwa ga Allah Allah kuma yana shinkiɗa hannuwan shi da rana domin wannan wanda ya saba ma Allah da dare ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya ku ƴan uwan imani mu sani lalle kalimar tuba ba kalima ce kawai wanda mutum zai faɗa ga halshen shi ba lalle ita kalimar tuba nadama ce ga zuciya da kuma barin sabon Allah da kuma niyyar cewa ba za ka sake koma zuwa ga wannan zunubi ba Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau da haka mu sake muraji'a kawunan mu ya ku bayun Allah mu tsalkake zukatanmu daga sabon Allah mu fara sabuwar rayuwa tare da Allah domin Allah ta'ala mai karamci ne mai jinkai al-imamu hasan al-basri Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa shi tuba shine mutun yayi nadama ga zuciyar shi gaba dai ya nemi gafara da halshensa ya bar dukkan wani ababe da yake aikatawa daga banshi ya kudurta ga cewa ba zai sake wannan zunubi ba abinda mai saura na rayuwarsa ya ku bayan Allah malamai suna ba da kisoshi na malamai da yawa waɗanda suka saba ma Allah a rayuwarsu daga ƙarshe suka tuba kuma Allah ta'ala ya karɓi tubansu ga wani babban malami al-fudail ibn iyad Allah ya ji kanshi da rahama wanda a farko farkon samartaka shi ya kasance barawo mai kare hanya mai kace hanyoyi mai tara mutane idan suna balaguro yana kwace da abin da ya kama da haka wata rana cikin dare ya taka wata gina yana son yayi sata sai ya ji wani mutum yana karanta ayar Qur'ani Allah yana cewa alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah shin wai har yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su samu natsuwa ga ambaton Allah sai Fudail ibn Iyad ya ce lalle wallahi lokaci yayi nan take ya sabko daga wannan gina ya koma yana tuba zuwa ga Allah ta'ala ya sanya wannan dare nashi farkon rayuwa sabuwa ya koma daga cikin manya-manyan malamai masu tuba zuwa ga Allah har ya kai ana mai laƙabi da masu bauta a cikin malamai ya ku bayan Allah mu diba mu ga wannan malami wanda a farkon rayuwar shi a farkon samartakar shi barawo ne mai tara hanya amma gashi ya koma malami mai haskaka hanyar mutane lalle wannan babu shakka yana da alaka da ƙarfin tuba zuwa ga Allah Allah ta'ala yake cewa lalle Allah yana son masu tuba zuwa ga Allah kuma Allah yana son masu tsalkakewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mai tuba daga zunubi kamar wanda bai da zunubi ne wannan hadisi ibnu majah ya fitar da shi ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah wanda yayi banna ya saba ma Allah kada ya kada ya hidda dan maha daga rahama Allah domin Allah ta'ala yana gafarar zunubai gaba daya duk yadda zunubanka suka yawaita to ka san koho Allah bude take falala Allah yawa gare ta tana da fadi kuma Allah mai jinkai ne yafi ka jinkan kanka Allah ta'ala yana jinkan bayun shi fiye da yadda bayu suke tausayin kanunsu ka tuba zuwa ga Allah kafin a ce ma lokaci ya kubuce ka tuba zuwa ga Allah kafin rana ta hito mahaɗarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana karɓa tuban bawa malam yu gargir matukar bai kai gargara ba matukar bai kai inda baya iya katabus ba bai iya tsina da kan shi komai da haka ka tuba zuwa ga Allah ya kai bawan Allah ya kai baiwar Allah ki tuba zuwa ga Allah kafin wannan lokaci ya zo wani malami Abu Dawud an-Nabarawi dan kasar Misra yake cewa ya nafsu tubi fa innal mauta qad hana yake cewa ya ke rayuwata ki tuba zuwa ga Allah haƙiƙa mutuwa lokacin ta ya zo wa'asil hawa fal hawa ma zala fattana yace ka saba masarranka domin sarranka bai gushe ba yana yawaita fitintinar mutum yawan sarrai biyar sarrai yana shagaltar da mutum ya fitit ya fintine shi daga daga bauta wa Allah yace amma tarainal manaya kaifa talqatuna yace ya ke rayuwata shin baki ga yadda mutuwa take cintan mu ba laqatan cinta kullun yawa doke wannan gobe a doke wannan fatalhaqa ukhrana bi ulana mutuwa ta haɗa matan farkonmu da matan ƙarshenmu kai da an na yau mutuwa ta kashe ka a haɗa ka tare da wa'annan da suka mutu shekara ɗari dole ku jira sai lokacin tashin alkiyama ya ce fi kulli yaumin lana mai tunnu shayi'uhu ya ce a kowace rana akwai wani mamaci da za mu turbuɗe kullum sai an mutu kullum sai an turbuɗe mutum na rabi masra'ihi athara mautana ya ce a lokacin da za mu turbuɗe mutum kusan su muna ganin alamomi da gurabobin wa'yan waɗannan matattunmu da suka muce wannan da ya mutu shekara biyar idan ka zo turbuɗe na yau za ka tuna da shi bal kamance da wani makwabcinka da ya mutu shekara arba'in ko shekara ashirin sai ka zo makabarta sai ka tuna da shi ya ce ya ke rayuwa ki tuba zuwa ga Allah ya ke rayuwa ki gaugauta tuba zuwa ga Allah domin Allah ta'ala yana karɓar tuban bayunsa wani malami abubakarin luwasiɗi yake cewa bin al'amari a cikin komai abu ne mai kyau ya ce banda ababe guda uku ana son komi idan mutum zai yi ya bi shi sannu-sannu ya ce banda ababe guda uku su ababe guda uku son ake duk musulmi da ya san yanayin su to ya gaugauta ya yi su ba a son jinkiri a cikinsu ya ce abu na farko ana son mutum ya gaugauta idan lokacin sallah yayi da kaji an kira sallah ka gaugauta ka yi alwala ka je masallaci ka zauna yace da lokacin da ake turbuɗe mamaci idan mutum ya mutu ba a cewa a bari har gobe ko har banda gobe a'a kai tsaye da ya mutu a gaugauta a je a turbuɗe shi sai idan cikin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a turbuɗe gawa kamar irin tsananin rana da rana tsakiya wayannan lokuta ne wayanda annabi yace ba a turbuɗe mamaci a cikin sa amma da mutum ya mutu ai gauga a turbuɗe buɗe shi ya ce kuma da lokacin da mutum ya saba ma Allah ya gaugauta ya tuba zuwa ga Allah ta'ala da ka san kayi ma Allah sabo to kada ka yi jinkiri kada ka bari har gobe domin tana ayewa gobe ba da kai za a yi ta ba domin ta yi banda gobe ba da kai za a yi ba da ka san ka saba ma Allah ka yi gaugawa ka koma zuwa ga Allah ta'ala wani malam arrabi' ibn khusayyimi ya ce shin kun san menene cuta kun san menene magani kun san menene waraka suka ce ba mu sani ba yace adda'u az-zunub cuta shine sabon Allah babu wata cuta wadda ta yi sabon Allah babbar cuta shine ubangijinka ya halicce ka ka saba mishi yace waraka daga wannan cuta shine al-istighfar ka tuba zuwa ga Allah ta'ala da ka tuba sai ka ji Allah ta'ala ya wanke ma zuciya duka wannan sabo da kai wa Allah sai ka ga cewa Allah ta'ala ya yafe mashi ya kankare ma wannan sabo ce wa shifa'u waraka ka samu lahiya ka zan kullun cikin koshin lafiya yace an ta tuba ila Allah fala ta'ud ka tuba zuwa ga Allah ba za ka sake koma zuwa ga wannan sabon Allah ba shine malam mai ahlari yace ita tuba tana da sharuɗa guda uku abu na farko annadamu ala ma fata mutun yayi nadama akan abun da ya gabatar ka yi sabon Allah ka dawo kana nadama kana cewa da ka sani da baka yi ba wani ya to Allah ya uda ila zambin fi ma baqi alaihi min umrihi yayi niyya cewa ba zai koma ma wannan sabon Allah ba akan abun da ya mai saura na rayuwarsa cewa ƙarshen rayuwarsa daga yau da ya gano wannan sabon Allah sabo ne babba ba zai sake saba ma Allah har ƙarshen rayuwar shi ba wa an yatrukal ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalaffisan biha ya bar sabon Allah a wannan wannan lokaci in ya kasance yana cuɗanyuwa da wannan sabo Allah yana shan giya ya ji an ce shan giya haramun ne sai ya bari ya zo zai yi zina ya biya kuɗi ya yi komai ya ji an ce zina haramun ce ko kuma ya tuna to kai tsaye ya yi ƙoƙari ya bar wannan sabo Allah wannan shine sharuɗan tuba da haka ƴan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu tuba zuwa ga Allah al-Imam al-Hasan al-Basri wata rana wasu sun zo inda malam suka ce mai malam muna so Allah ya sabkan mana da ruwa masu yawa masu albarka yace ku je ku tuba zuwa ga Allah wani ya sake tahowa yace malam ina son kuɗi da yawa yace ka je ka tuba zuwa ga Allah wani ya sake tahowa wanda ba wa'ancan mutanen guda biyu ba ya ce malam ina son Allah ya arzita ni da ɗiya masu yawa ya ce ka je ka tuba zuwa ga Allah ta'ala sai ɗaliban Hassanul Basari suka ce malam mun ga mutane guda uku sun yi ma tambayoyi mabambanta amma ka ba su amsa kala ɗaya me kake nuhi ya kai malam ya ce ba ku ji Allah ta'ala yana cewa ba fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yace Allah ta'ala yace fa qul tastaghfiru rabbakum Allah yace nace ku nemi gafarar ubangiji ku innahu kana ghaffara lalle shi Allah mai yawan karbar tuban bawa ne idan ka tuba Allah ta'ala yace yursilis samaa alaikum midrara sai ya zubo muku ruwa masu kwarara daga sama wa yumdidukum bi amwalin Allah ya ƙara muku kudade ya ƙara muku dukiyoyi wa banina Allah ya baku ɗiya masu yawa wa yaj'al lakum jannatin Allah ya sanya muku gonaki masu yawa wa yaj'al lakum anhara ya sanya muku koramu dan haka ƴan uwa masu albarka tuba ga Allah yana sa Allah ta'ala ya bude ma bawan shi hanyoyin arziki idan kaga Allah ya kulle ma bawa hanyoyin arziki to babu shakka sabon shi ne ga Allah ta'ala kamar yadda muka gabatar a cikin hudubar da ta gabata muna roƙo Allah ta'ala ya karbi tuban mu gabaki daya wannan shine fasar wannan huduba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah kankare a cikin zukatanmu muna roƙo Allah ta'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ba mu zaman lafiya a cikinta da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi ya Allah ka kare mu da ta'addanci da ƴan ta'adda ya Allah ka kare mu da ta'addanci da ƴan ta'adda ya Allah ka kare mu da munahuci da munahukai ya Allah kare mu da hasada da masu hasada ya Allah ka kare mu da ƙarya da maƙaryata ya Allah muna roƙonka duk abin da muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi marasa lafiya daga cikin mu ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ta'ala ya ji kansu da rahama mu kuma in tamu tatuwa Allah sa mu cika da imani mu cika da kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qumu ila salatikum yarhamuni wa yarhamukumullah